شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 20 daidai ga watan rabi'ul awwal shekara 1446 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da 23 ga watan 6 daga watan tara afwan shekara 2024 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allahu ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba har yanzu dai muna cikin kabira ta 26 alkabiratu sadisa wal 20 kabirar da malam ke tattaunawa game da azzulmu shine zalunci za mu tashi inda malam ya ce faslun wani fasali fil hadri min ad-dukhul ala adh-dhalamati wa mukhalatatihim wa ma'unatihim malace fasali ne da zai tattauna game da fil hadri game da jan kunne da gargadi min ad-dukhul ala adh-dhalamati game da shiga wajen azzalimai wa mukhalatatihim da kuma cakuɗe ɗeniya da su wa ma'unatihim da kuma taimakonsu akan zalim qulu ala zalama shiga wajen azzalimai shine mutum ya shiga wajen su dan ya goyi bayan su ko ya taimake su akan zaluncin da suke yi amma idan mutum ya shiga wajen azzalimai ne dan ya musu nasiha ya ja hankalin ya nuna musu abin da suke ba daidai bane wannan babu laifi ko ya shiga wajen azzalimai ne domin wata buƙatarsa da take ta wajibi dole sai ya je wannan duk babu matsala a kai amma mutum ya shiga ne don ya je ya ƙarfafe su akan zaluncinsu ko don ya taimaka musu akan zaluncinsu to wannan kai tsaye haramun ne sawa'un waɗannan azzaluman shugabanni ne ko ba shugabanni ba ne duk ɗaya ne malice qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الله سبحانه وتعالى ولا تركنوا kada ku karkata ilallazina zalamu zuwa ga waɗanda suke azzalimai fatamassakumun nar sai wuta ta shafe ku kuma ma'ana duk waɗanda suke azzalimai karkata zuwa gare su ta hanyar ɗaya daga cikin abubuwan da na ambata a baya taimakonsu ƙarfafarsu ba su shawarwari da za su taimake su wajen zaluncin ya shiga ciki ma'ana da shi azzalumin da wanda ya taimake shi da ɗaya daga cikin siffofin da muka ambata akan zaluncinsa shi ma ya shiga ciki lokacin da za a ɗauki azzalumin na a sashi a cikin wuta mutumin da yake gani shi ba zalunci ba amma azzalumi yana ba shi wani abu yana yarda da zaluncinsa idan ya kawo zaluncinsa yana goyon bayansa haka shi ma za a ɗauke shi a sashi a wuta tare da azzalumin nan duk ɗaya suke Allah maɗaukin sarki ce wala tarkanu ilal ladina zalamu kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci fatamassakumun naru idan kuka yi hakan sai wuta kuma ta shafe ku malai cewa rukunu hahuna ar-rukunu abinda ake nufi da shi a nan wajen shine as-sukunu ila shay'i wal maili ilayhi bil muhabba shine mutum ya nutsu ila shay'i da wani abu wal maili ilaihi ko kuma karkata zuwa ga wannan abun bil mahabbati ta hanyar nuna masa so idan aka ce kayi rukuni zuwa ga abu to mutum ya ji ya nutsu da wannan abin ko aikin da wannan abin yake yi sannan kuma ya ji yana son kasancewa tare da shi da zuciyarsa to wannan shine almailu malai ce qala ibn abbas radiyallahu anhu babban sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda ya faɗa a lokacin da yake fassara wannan aya da muka karanta yanzu yace la tamilu kullal maili fil muhabbati kada ku karkata dukkanin karkata a cikin soyayya walinil kalam wal mawadda da kuma tausasa zance a gare su da kuma soyayyarsu da al mahabbatu da al mawaddatu yan uwa duk abin da suke nufi shine so duk soyayya suke nufi haka nan mutum ya je wajen waɗanda suke azzalumai ya kwantar da kai ya rinka ƙasa-ƙasa da murya yana musu bambaɗanci yana nuna musu da abin da suke daidai wannan shine linil kalam ma'ana tausasa musu murya da nuna cewa lallai duk abin da suke daidai ne to wannan ya shiga cikin ƙarƙashin la tarkanu ila allazina zalamu inji malam abdullahi dan abbas allah malam suddi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai jigajigai wajen fassara alkur'ani mai girma da ibnu zaid suka ce abinda ake nufi da la tarkanu wa la tarkanu ila allazina zalamu ay la tudahinu zalamata kada ku yi wa azzalimai mudahana almudahana shine tarku inkaril munkari ijlalan li sahibihi wa taqriban minhu haka suka ce mudahana shine abinda Allah madaukakin sarki ce waddu law tudhinu fayduhinuna sun so a ce da za ku dan karkato su ma sai su ɗan karkato sai ku haɗa a tsakiya ma'ana wai kafirai suna so annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe da sabban su karkato su ɗan yi sassauci akan addinin musulunci su ɗan sake wasu abubuwa su nuna ɗan bautar gumaka dai haka da sauransu da ɗan cin haramun da ɗan shan giya babu wani abu suka ce su ma wai sai su ɗan karkato akan nasu abin da ɗan sai su ɗan yadda wasu abubuwa daga cikin addinin musulunci daidai ne to kaga wannan abin daidai ne wannan ba daidai bane shine mudahana shine suka ce tarku inkaril munkar mutum ya ƙi yin inkarin abin da yake munkari ne kowa ya san ba daidai bane mutum ya ƙi inkarinsa me dalili shine ijlalan li sahibihi domin girmama ma'abocin munkarin wata ƙariba min da neman gurin zama da neman kusanci a wajen shi mai aikata munkar kai kanka ka san abin da yake ba daidai bane amma babban mutum ya idanka ka san abin da yake ba daidai bane amma kana da buƙatar wani abu a wajensa to saboda haka sai kai shuru ka ƙi faɗa sannan kuma ka kasance tare da shi ka ƙi faɗa ka kuma kasance tare da shi don don mutumin da yake wani abu na rashin kyautawa na zalunci kai inkari kai inkari ya ƙi to babban abin da yake dole a wajen ka shine sai ka rabu da shi amma kasancewa tare da shi to abin da yake nuna kana goyon bayansa dan ka'idar aikin da yake ba daidai ba idan ba za ka iya hana shi ba to kaka zo na ayi da kai ko da fa baka yi idan har ba za ka iya cewa kada a yi ba a saurare ka a daina to kada ka zauna kuma a wajen idan kai kai aka ki sai ka tashi gaba wajen to mutum baya iya gaya wa shugaba ko wani wanda yake mai girma gaskiya kuma ya san yana zalunci sannan kuma ya kasance tare da shi saboda yana neman zama yana neman kusanci da shi to wannan shine abin da ake nufi da mudahana shine suka ce abin da ake nufi da latar kanu shine la tudahinu zalamata kada ka yi wa azzalimai mudahana ka zauna tare da su kana gani suna abin da ba daidai ba suna zalunci suna abin da yake saba wa Allah maɗaukakin sarki ne ba za ka yi musu inkari ba dan kana neman gurin zama a wajensu wa qala ikrima ikrimata Allah maɗaukakin sarki ya masa rama ɗaya daga cikin ɗaliban Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara musu yarda daga cikin malaman tabi'ai yace huwa ayyuti'ahum wa yawaddahum shine yayi musu biyayya ya kuma ji yana son su yayi musu su azzaliman biyayya idan aka ce la tarkanu to yayi wa azzalimai biyayya kenan kuma ya ji yana son su ya yarda da abin da suke to yayi rukuni zuwa gare su kenan wa qala abul aliya haka nan malam abul aliya arrayahi Allah ya masa rahama yace la tardau bi a'malihim abinda ake nufi la tarkanu illal ladina zalamu yace duk malai yana ɗauko mana fassarorin da malamai suke ni uwa ina fata an fahimta yace la tardau bi a'malihim kada ku yarda da ayyukansu la tarkanu ila alladhina zalamu abin da yake nufi shine la tardau bi a'malihim kada ku yarda dare na biyu na ayar sai Allah madaukakin sarki ce idan kuka yi wancan al'amari na farko fatamassakumun naru sai wuta ta shafe ku ai fayusibakum lafahaha malai ce abinda ake nufi shine sai ƙunar wuta da zafinta ai harruha wa haraquha zafin wuta da ƙunar wuta sai ya same ku idan kuka karkata zuwa ga waɗanda suke sun yi zalunci Allah maɗaukakin sarki cewa malakum min dunillahi min awliya'a a thumma la tunsaruna ba ku da wasu majibinta waliyai da za su taimake ku wanda ba Allah maɗaukakin sarki ba وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما عبد الله بن عباس الله قال ما سير دايتي ما لكم من مانع يمنعكم من عذاب الله abin da ake nufi da malakum min dunillahi ai ba ku da wani mani'in wanda zai hana yamna'ukum min azabillahi da zai tsare ku ya hana ku daga shiga cikin azabar Allah madaukakin sarki matukar kuka karkata zuwa ga waɗanda suka zalunci ثم لا تنصرون سنكم باب وند يسي تيمكيكو لا تمنعون من عذابه ولا تمنعون من عذابه اي باب وند يسي يا حنيكو daga shiga azabar Allah subhanahu wa ta'ala wa qala Allah ta'ala mala yace Allah subhanahu wa ta'ala yace uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila صراط الجحيم الله سبحانه وتعالى يتي احشروا الذين ظلموا كتارا كتاير دا وطن دا سكي زالنتي duk ku tattara su ku tara su a waje guda wa azwajahum da waɗanda suke ire-irensu da waɗanda suke danginsu wajen zalunci al-azwaj abin da yake nufi ba mata na aure ba eh ba matan aure ake nufi ba azwaj a nan wajen shine dangi dangi Allah madaukakin sarki ce subhanallazi khalaqal azwaja haka ne ko Allah madaukakin sarki shi halitta al azwaja abubuwan da suke bibi kenan duk abin da yake bibi dangin juna sune azwaj a waccan ayar misali sama da ƙasa azwaj ne ina fata an fahimta hagu da dama azwaj ne duk abin da yake mai dan uwa shine azwaj to a wannan ayar abin da Allah madaukakin sarki yake nufi da azwaj shine uhshurul ladina zalamu ku tattara waɗanda suka yi zalunci wa azwajahum da waɗanda suke irin su abokan zaluncin su waɗanda suka taimake su a cikin zalunci ai a'wanuhum kenan waɗanda suke ziga su waɗanda suke musu kore waɗanda suke nemo musu inda za a yi zaluncin waɗanda idan sun yi zaluncin za su ce ba a yi komai ba su shiga rediyo su ba su kariya su shiga rediyo su ce abin da suka yi daidai ne duk sun shiga cikin wa'azuwa juwan fa uwa duk sun shiga cikin da waɗanda suke ire-irensu mala ya ce ai ashbahuhum wa amsaluhum wa atba'uhum abin da ake nufi da azwajum shine ai ashbahuhum da makamantansu a wajen zalincin wa amsaluhum da ire-irensu wa atba'ahum da kuma mabiyansu waɗanda suka taimake su zaluncin ya kai inda ya kai zaluncin ya sami gindin zama ya ɗore kuma ya ci gaba da cutar da sauran mutane wa an ibn mas'udin radiyallahu anhu qala an karɓo daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ƙara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kunu umara'a yaghshahum ghawash aw hawash malai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai ya kunu umara za a samu wasu shugabanni in aka ce umara su ne shugabanni jagorori wannan ya kunshi sarakuna na gargajiya ya kunshi gwamnoni masu mulkin siyasa da duk wanda yake da wani mulki na jama'a ya shiga ciki annabi ce yanzu ba a same su ba amma sai ya kunu nan gaba za su kasance za a same su yaghshahum ghawash aw hawash wanda za a samu masu lillibewa daga cikin mutane su lillibe su ko masu kewayewa daga cikin mutane su kewaye su ghawash su ne waɗanda suke kewaye masu mulki suke lillibe masu mulki su ne ghawash lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash shine abin da ya lillibe mutum daga sama kenan kun sa akwai 'yan kore akwai 'yan bani na iya waɗanda duk inda mai mulki yake sai ka same su a wajen za su zo su kewaye shi su dabaibaye shi su hana shi yin abin da ya kamata a ce ya yi su hana shi sanin abin da ya kamata a ce ya sani su hana shi ganin abin da ya kamata a ce dole sai ya gan shi suna nan duk wani mai mulki yana nan tare da su sawa'un ka sani ko baka sani ba wasu daga cikin wasu daga cikin daga cikin suna nuna maka cewa lalle ba masoyanka a duniya kamar su su ne ba sa san abin da zai taba ka su ne ba sa san abin da zai zama maka da mutunci su ne suke so su kare maka mulkinka amma inda zaka gane su shine da zarar an ce mulkin ya kwace daga hannunka shikenan da yawa daga cikin su wallahi gaisuwa kirki ta daina haɗa ka da su waɗancan da suka kewaye ka su ne gawash ko hawash waɗanda suka kewaye mutum gawash waɗanda suka lullube shi kenan hawash waɗanda suka lullube suka kewaye shi kenan idan dai abu ɗaya ne yawwa fadawa ba eh mu ba da musamman ma mugaye kenan yawwa musamman mugaye kenan bitanatu su'i kenan yadda aka ambace su bitanatu su'i mugam masu ba da shawara annabi ya ce to za a samu wasu mulki da suke da irin waɗannan mugayen mutane a kusa da su minan nasi daga cikin mutane yadlimuna za su rinka zaluntar mutane wa yakzibuna kuma su rinka mutane ƙarya za a yi zalunci kuma a yi ƙarya a zalunci mutane a hana su duk abin da ya kamata a ce sun samu na dolar rayuwa a hana su abinci bai wadata ba ruwa na sha da ya kamata a ce kowa ya samu tsabtatacce da zai amfani da shi bai wadata ba karatu da mutane za su ba wa 'ya'yansu mai inganci babu shi sai gwargwadon ɗan abin da aka samu hanya mai kyau da mutane za su yi tafiya daga waje kaza zuwa waje kaza babu ita duk wani abin da ka sani na dolar rayuwa babu shi sun zalunci mutane sun kwashe dukiyar sun ajiye akawunt na gida da na waje sun sai manya-manyan gurare a kasashen waje sun tanadi fasfo-fasfo na kasashe daban-daban wanda ko da abu ya rikice su za su hau su tafiya su sannan kuma wa yakzibu na kullun a cikin yau mutane ƙarya suke kullun za su rinka gaya muku cewa sun san halin da kuke ciki suna nan suna gyara suna nan suna kaza 2000 an kaza za a yi kaza nan da lokaci kaza za a kaza duk ƙarya suke su akan kan sun san wallahi ƙarya suke su a kan kansu sun san ƙarya suke yi shekara nawa shekara nawa mu a najeriya ana fitar da kuɗin gyaran wutar lantarki obasanjo 99 ya kan mulki dawo da markaɗiya wannan karnin tun lokacin ake fitar da kuɗin gyaran wutar lantarki har yanzu ba a daina fitarwa ba kuma har yanzu wutar ba ta samu ba kowa ya zo akwai irin ƙaryar da zai biyo mu da ita a karɓa haka duk wani sekta da ka sani sai ka samu akwai wani abin da ake shigo da shi na ƙarya don a wawar kuɗin mutane wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dama ya riga ba mu labari ya ce yadlimuna wa yakzibuna za su zalunce ku kuma su rinƙe muku ƙarya faman dakhala alaihim sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk wanda ya shiga wajen su inda suke wasaddaqahum bi kadhibihim ya gasgata su da wannan ƙaryar da suke yi wa a'anahum ala zulmihim ya taimake su akan zaluncin su falaisa minni annabi yace ba ni ba shi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya shiga wajen su ya gasgata su akan wannan ƙaryar ya kuma taimake su akan zaluncin su falaisa minni annabi ya ce ba ni ba shi shine duk inda kaji an ce falaisa minni annabi ya ce baya daga gare ni ba ruwa na da shi kwana tashin kiyama annabi ya ce bai san mutum ba wannan kuma ya kunshi yan uwa duk wani nau'in mutum kowane ne da zai shiga wajen masu mulki ya taimake su akan zaluncin su kowane ne sawa'un dan kasuwa ne sawa'un malamin addinin musulunci ne sawa'un wani ma'aikacin gwamnati ne sawa'un wani basara ke ne na gargajiya duk wanda yake da damar shiga wajen masu mulki ya san abin da ke faruwa ga 'yan uwansa na ƙasa wanda su ba za su iya shiga wajen mai mulkin nan ba ya shiga ya gaya wa shugaba magana da za ta yi masa daɗi ya gaya wa shugaba abin da zai nuna cewa abin da yake kai daidai ne kuma shi a kan kansa ya san ƙarya yake yi ya san ƙarya yake yi ba daidai ba ne mutane suna cikin bala'i da masifa amma ya gaya masa cewa mutane ai sun fara farfadowa mutane suna jin daɗin mulkin nan suna kaza suna kaza annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ba shi ba shi kowane ne ko ko da malamin addinin musulunci saboda duk wanda yake gani zai iya shiga wajen shugaba ba a hana shiga wajen shugaba ba ba a hana ba malamai suka ce ba haramun ba ne malami ko wanda ba malami ba ya tattake ya je wajen shugaba amma inda magana take inda gizon yake saka shine me ya kai ka me ka je yi lokacin da ka je me kai ya tabbata Allah madaukakin sarki ya ce da annabi Musa ya tashi tafi fada Fir'auna amma da annabi Musa ya je wajen Fir'auna me je yi me je yi wa'azi isar da sakon Allah dai na shirka kai ba Allah bane shi ne abin da yake annabi Musa bai je ya ga Fir'auna cewa abin da kake daidai bane zaluncin mutanen da kake ne yayyanka jarirai maza ka ban mata daidai ne bai gaya masa haka ba sai gaya masa cewa abin da kake ba daidai ba ne zaluncin da kake wa bani isra'ila ba daidai ba ne duk ya gaya masa abin da ya kamata to wannan shine abin da ake so in ka samu damar shiga wajen shugaba abin da za ka gaya masa kenan malamai suka ce duk mutumin da ya shiga wajen shugaba ba da wannan niyyar ba to haram musamman musamman yan uwa malaman addini musamman mutumin da yake da siffa ta addini ka shiga wajen shugaba ba da wannan manufar ba to haramun ne ka shiga haramun ne ka shiga suka ce saboda abu ne da zai haifarwa kanka da addinin da kake dauki ba daidai bane ba laifi ba laifi ka shiga a ce shugaban kasa ya gayyaci malamai ba laifi malamai su je su masa wa'azi eh amma shugaban kasa ya gayyaci malamai dan su je su ga masa abin da yake so don ko kuma shi ya adiresin din sai ce masa muna so a yi wa ƙasa addu'a muna so a shi zai gaya muku abin da yake so ku ba ku da abin da kuke so kuna da shi kuna da shi ai wai masu magana suka ce daman duniya ta mutane guda uku ce ko dai masu mulki ko malamai ko attajirai waɗannan duniyar tasu ce ma'ana su ne jagorori su ne jagorori to amma waɗanda suke a sama waɗanda ya kamata a ce sun kasance a sama su ne malamai su ne malamai idan mai mulki ya sha taɓa ƙarfin cikin wajen malami zai dawo haka nan masu kuɗi shi ma wajen malami zai dawo to daga lokacin da malami ya kaskantar da kansa ya koma ƙasa to shikenan komai kuma ya lalace komai ya lalace saboda haka in dai ba malamai suka koma yadda ya kamata a ce sun koma ba to gyaran zai yi wahala gaskiya Allah madaukakin sarki ya samu dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wa lastu minhu ni ma kuma ba daga gare shi nake ba babu shi ba wa man lam yadkhul alaihim wanda ko bai shiga wajen shugabanni ba irin waɗancan shugaban da muka lissafa a sama wa lam yu'inhum ala zulmihim bai kuma taimake su akan zaluncin su ba fa huwa minni wa ana minhu annabi ya ce ni na sane shi ma nawa ne Allah ya samu da gaske wannan hadisi yan uwa sahihi ne imamu ahmad dan hanbal ya fitar da shi a cikin musnad nasa malam ibn hibban shi ma ya fitar da shi imamu tirmizi ya fitar da shi a cikin sunan nasa da lafazin da yake kusa da wannan malam albani ya inganta shi a cikin sahihu tirmizi saboda haka hadisi ne ingantacce ba shi da wata matsala وقال سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى سعيد ابن المسيب ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai Allah ya masa rahama yake cewa la tamla'u a'yunakum min a'wani zalamati illa bi inkarin min qulubikum yace kada ku sake ku cika idanuwanku min a'wani zalama daga masu taimakawa azzalimai duk wanda yake ɗaya daga cikin masu bawa azzaliman shugabanni shawara suna taimakawa wajen azalunci mutane a danne haƙƙinsu ya ce to la tamla a ayyunukum minhu kada ku cika idanuwanku da su ma'ana kada su yi muku wani kwarjini kada ku rinka kallon su kallo na burgewa da ban ƙaye kada ku rinka kallon su wasu manyan mutane ne na musamman malam abdullahi dan musa ce kada ku yi haka yace sai dai in kallo za ku yi musu na inkari ku ne musu kallo na rashin ganin dacewar abin da suke aikatawa yace to wannan babu laifi لئلا تحبط أعمالكم as-saliha yace dan kada ayyukan ku na gargari su lalace kawai ka ji kana sha'awar wani azzalimi ka zama kamar shi ko mai taimakawa wani azzalimi ka je yana burge ka yana kayatar da ka yace to wannan sai lalata maka aiki jamal abdullahi dan dan dan masu Allah ya kara masa yarda wa qala makhul ad-dimashqi malam makhul ad-dimashqi Allah masa rama yake cewa yunadi munadin yawmal qiyamati wani mai shela zai yi shela mai kira zai kira ran tashin alkiyama zai ce aina zalama kan azalimai ina wanda suke zalunci ina masu taimaka musu fama yabqa ahadun madda lahum habaran aw habara lahum dawatan aw bara lahum qalaman fama fawqa dhalika illa habara ma'ahum ya ce fama ya baka ahadu babu wani da zai saura da zai rage maddalahum habaran da ya miƙa wa azzalimi abin rubutu ba shi ne azzalimin ba amma shi mataimakin azzalimi ne wajen idan azzalimi zai rubutu shi zai miƙa masa abin rubutun au habara lahum dawatan ko kuma shi ne yake haɗa wa azzalimin abin rubutu shi ne ya haɗa masa tawada ko abin da ya kama da haka habaran shine abin da ake mix ɗin tawada da shi abin da yake bada kala kala tawada waɗancan lokaci sarakunan suna da kala kalan tawada da suke rubutu da shi kowane irin dangin mutum akwai yanayin tawada da za a yi masa rubutu a kansa ya danganta da irin matsayinka da girmanka sai a maka da koriya ko da kaza to abin da ake har hada tawada da shi ne habaran addawatu kuma ita ce tawadar to mutumin da ya miƙo wannan abin hada tawadar ko kuma ya hada tawadar mala ya ce aubara lahum kalaman ko kuma wanda ya fiƙe wa azzalimi alƙalamin kawai ya ɗauki alƙalamin azzalimi ya fiƙe shi aina hata kenan ya gyara masa shi yadda zai rubutu da shi tun da wancan lokaci kun san ai babu biro ko ballanta na fensir alƙalami ne yake fiƙe shi a rubutu da shi ya ce fama fauƙa zalika ko abin da yake sama da haka illa hadara ma'ahum fayajma'una fi tabutin min nari face sai shi wannan wanda ya aika ɗaya daga cikin ayyukan da ya yi ko ba da takarda ko ba da alƙalami ko taimakawa kawai a fada ko a ofis ɗin wannan azalimin face shi ma sai ya zo tare da wannan azalimin lokacin da wannan mai kira zai kira ya ce ina masu zalunci ina masu taimaka musu sai mutum kawai tsalam sai ya gan shi shi ma a cikinsu me kai lokacin da zai zalunci ka miƙa masa tawada me kai lokacin da zai zalunci ka miƙa masa alƙalami shine kawai abin da yi za ku ga wannan wajen fa yajma una din nan babu shi a naku ko yawa to gaskiya nuskar ce akwai gyara a cikinta eh akwai gyara a cikinta shine ce fa yajma'una sai ku rike sai ku gyara fa yajma'una fi tabutin min nari sai ko fa yajma'una sai a tattara su fi tabutin a cikin wani akwati min narin da yake na wuta fayulqauna fi jahannama da azzalimin da wanda ya taimaki azzalimin wajen bashi alƙalami ko kaza ko kaza ko kaza duk sai a ɗebe su a cikin wannan akwatin a jefa su cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye وجاء رجل إلى سفيان الثوري وانا ما ذاك باب الشيء أنا يا tsallake ne gaskiya ya akwai tsallake ni ma nawa yadda naku yake haka yake amma ni na duba nuskha asaliya din ne shine na gani in ka duba nuskha asaliya din ta asali za ku ga akwai wannan din shi sa mutum zai sai littafi in zaka sai littafi in ka sai guda daya to in baka wasa ba zaka ta samu kurakure a ciki wasu nusakh din akwai kurakure da yawa a cikin su shi sa ya kamata alal kalla in zaka karanta littafi ka samu kamar nuskha kala uku kuma daban-daban in ka so da irin wannan guda ɗaya kaga duk ka tattara ɗaya kenan in ka sai wannan sai ka sai ta wani maktaba din daban wata matsaba din daban haka to sai ka tattara su insha Allah ta'ala za ga idan wancan akwai wani tsallake sai rajulun wani mutum ya zo ila sufyan thauri zuwa ga malam sufyan ibn sa'id al-thauri rahimahullah ta'ala yace masa inni rajulun akhitu thiyab as-sultan yace ni mutum ne amma tele ne ni ni nake dinka kayan shugaba ni nake dinga kayan sarki ko gwamna amma wannan sarkin ko gwamna ko waye ko waye azzalimi ne shi abin da yake kenan kawai shi ɗinka kayansa yake yi hal ana min a'awani zalama yace shin ni ma za a sani a cikin masu taimakawa azzalimai ɗinka masa kaya nake ya sa ina cikin masu taimakawa azzalimai faƙala sufiyan sai sufiyan sauri ya ce masa bal anta min az-zalamati anfusihim yace a'a kai kana cikin azzaliman ne kai ai kai ka wuce ma a ce maka yan uwa azzalimai kai kana cikin azzaliman ne kan karan kansu ba wai masu taimakawa azzalimai ba amma an kana so ka san waye mai taimakawa azzalimai bari ka ji abin da malam Sufyan Sauri yace bal anta min adh-dhalamati anfusihim walakin a'wanu adh-dhalama in kana so ka san waye mai taimakawa azzalimai gashi may yabi'u minka al-ibra wal khuyut shine wanda yake siyan maka da allura da zare an gane wanda yake siyan maka kai da kake ɗankin allura da dare shi ne ɗan uwa shi ne ke taimaka wa azzalumai subhanallah to kaga kaga shi shi mai ɗinki ba azzalumi ne na'am eh wannan wannan da yake maganar maganar magabata ce su su gaskiya suna ɗaukar abu da gaske ne sosai amma amma sana'a ka ce kawai an kawo maka ɗinka baka da wani laifi ya baka da laifi gaskiya a zahiri sana'a ka ce tela sai wani gwamna ya ce za ka yi mai ɗinki menene laifinka a jiki baka da laifi baka da laifi yawwa eh sai dai idan wani abu na daban ne ya shigo ciki amma kawai mujarradin ɗinki a biya ka a wannan ai kasuwanci ne ko hatta wanda ba kafiri ma kana yin kasuwanci da shi ina fata an fahimta yawa saboda kamalin sufiyan sauri Allah ya masa rama eh amma yayi zafi a nan wajen da yawa sosai Allah ya sa mu dace wato duk suna wannan ne dan su tsoratar da akan zalunci idan ka fahimci zalunci ba karamin abu bane tun daga ƙasa ƙasa abin yake tasowa yace wa qadru wuya anin nabi sallallahu alaihi wa sallam hakika an rawaito daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi annahu qala annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace awwalu may yadkhulu an-nara yawm al-qiyamati as-sawwatuna farkon wanda za su fara shiga cikin wuta ranar tashin alkiyama su ne masu duka masu bugun mutane da bulalai sai ce allazina yakunu ma'ahum allazina yakunu yakunu ma'ahum al-aswat waɗanda zai kasance tare da su akwai bulalai akwai ababen duka bulala ce kulki ne duk abin da ake duka da shi yadribuna bihan nasa suna dukan mutane da waɗannan bulalan ko kulaken hannun nasu bayyana yadai zalama a gaban azalimai ma'ana suna dukan mutane da bulalai don su faranta waɗannan azalimai da suke tare da su wannan hadisi yan uwa bai inganta ba hadisi ne da'ifi malam babarani ya fitar da shi hadisi ne da yake gairu mahfuz ma'ana dai hadisin bai inganta ba wa an ibn umar radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda an yaba mai tsallake ba an yi tsallake eh e can sama na gani mun yi tsallake dabba ku gani ba ko ni na gani mun yi tsallake gashi nan man a'ana zaliman sullita alaihi kun ga wajen yawa sama za ku kalla farkon kusan eh yawa can sama kenan warai da gaske warai da gaske ni ba an ba kuma duk ba ku an ba sai da muka yi nisa abin da yasa na gani shine saboda lamban na hango akwai lamba da aka sawa hadisin da aka fitar to sai naga mun tafi lamba ta hudu ba mu takari da lamba ta uku ba kuma to shi yasa ma'ana shi ma dai hadisi ne da ya kawo hadisin bai inganta ba gaskiya hadisin ma mawdu'i ne hadisi ne na ƙarya man a'ana zaliman wanda ya taimaki wani azalimi sullida alaihi za a sallada wannan azalimin shi ma a kansa ma'ana duk wanda ya taimaki wani azalimi akan wani zalunci to shi ma ta rana sai Allah ya sallada wannan azalimin a kansa shi ma ya zalunce shi gaskiya hadisin bai inganta ba maudu'i ne ba shi da inganci kwata-kwata wa an ibn umar sai mu dawo inda muke وعن ابن عمر رضي الله عنه عنهما an karɓo daga sahabi abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yarda shi da mahaifinsa ƙala ya ce aljalawizatu washurtu kilabun nari yawmal qiyamati ya ce aljalawizatu su ne masu taimakawa azzaliman masu mulki washurt da kuma 'yan sanda da kuma 'yan sanda ko 'yan doka na kowane irin masu mulki kilabun nari su ne karnukan jahannama fi yawon alkiyamati ranar tashin alkiyama yan uwa wannan hadisi shi ma ba'ifi ne malam abu abu na'im ya fitar da shi a cikin hilyatul awliya malam albani yace hadisin bai inganta ba a cikin da'iful jami' nasa da kuma silsilatul ahadithu da'ifa wal mawdu'a wa atharuha as-sayyi min min al-umma da ya kawo hadisin bai inganta ba وقد روى هو قد روي أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام ما ليتي أن رويت وتكسا كون لاباري da yake cewa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wahayi ga annan Musa alaihi salam ya ce masa an murbani Isra'ila Allah ya tuluwa min zikiri fa inni azkuru man zakarani ya ce ka umarci bani isra'ila lallai kada su karanta wani abu daga cikin ambatona kada su karanta wani abu daga cikin attaura na zikirina saboda fa inni ni Allah madaukakin sarki azkuru man zakarani ina ambatan duk wanda ya ambace ni ai kaida ce ko fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun wa anna zikri iyahum an al'anahum Allah ya ce da annabi Musa ni kuma ambato na ga su banu Isra'ila shine na tsine musu albarka an fahimta saboda me saboda taimakon azzalumai da suke yi suna gani ana zalunci ba za su hana ba kaga an yi zalunci kana da ikon hanawa ka ki hanawa wannan shi ma zalunci ne eh zalunci ne kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu ba sa hana munkari ba yace wa fi riwayatin wata riwaya kuma cewa yi fa inni azkuru man zakarani domin ni ina ambatan duk wanda ya ambace ni minhum daga cikin su billa'anati ta hanyar la'antarsa waje a wannan kame da malam ya ce ruya an rawaito shi saboda haka malam bai ma kawo masa isnadi ba kwata kwata waje an nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala ya zo shi ma dai wannan yace daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace la yaqifu ahadukum fi mawqifin yuqtalu fihi rajulun zulman kada ɗayanku ya tsaya a wani waje da ake kashe ko za a kashe wanda zalunci da inda aka tsaya za a kashe wanda zalunci za a ɗauki ran wani amma da zalunci ne to kada wani ya sake tsaya a irin wannan gurin fa innal la'anata tanzilu ala man hadara zalika makan saboda la'antar Allah tana sauka akan wanda duk ya halarta irin wannan gurare idza lam yadfa'u anhu idan ba zai iya hana wannan kisan kan da za a yi ba ya je tsaya yana kallo kisa ne na zalunci to idan la'anta ta zo hashi za ta hada in uwa wannan hadisi shi ma ba ifi ne bai inganta ba malam tabarani ya fitar da shi a cikin mu'jam nasa al-kabir haka nan imamul haythami a cikin sa akwai wani rawi da ake ce masa asad bin ata a malam azdari yace majhuli ne malam abu hatim ya ba'afa shi da imam ahmad da wasu su daga cikin malaman jarhu wa ta'dil hadisin da bai inganta ba warwiya an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala malaci hakan an ƙara rawaitowa dai daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace utiya rajulun fi qabrihi fa qila la an zo wani mutum cikin kabarinsa da aka ce an zo suwa suka zo kenan mala'iku kenan ko yawwa an zo wani mutum cikin kabarinsa sai aka ce da shi inna dharibuka mi'ata darbatan za mu da ke ka duka ɗaiɗai har guda ɗari falam ya zal ya ta shaffa'u ilayhim hatta saru ila darbatan wahidatan fa darabuhu bai gushe ba yana ta ban baki yana ta neman cetonsu da haƙurinsu yana ta ba su baki har sai da dukan nan guda ɗari suka dawo masa da shi guda ɗaya suka ce to za mu yi maka duka guda ɗaya kawai a maimakon ɗarin nan fa darabuhu sai suka yi masa wani lafiyayyen duka guda ɗaya faltahaba alqabru alaihi naran duka ɗaya kawai sai wannan kabar nasa kawai ya kama da wuta balbal ya fara ci da wuta faqala sai ya ce da su lima darab lima darabtumuni hadha darbata sai dan me za ku min irin wannan duka dukan da yake ɗaya tamkar da wannan ɗarin faqalu sai suka ce masa innaka sallaita salatan bighairi tawurin abin da kai shine innaka sallaita kayi sallah ne wata sallah bighairi tawurin ba tare da kayi tsarki ba ko ba tare da kayi alwala ba na farko kenan daga cikin abubuwan da sai na biyu wa mararta bi rajulin mazlumin ka wuce ta wajen wajen wani mutumi da ake zaluntar sa falam tansuruhu baka taimake shi ba ta wannan shi ya jawo aka yi maka wannan dukan da kabarin ka ya kama da wuta yake ci balbal yan uwa wannan hadisin shi ma bai inganta ba bai inganta ba idan muna karanta su ne dai kawai istinasan saboda malam ya kawo su kuma dan ɗebe kyau amma ba su inganta ba sai malam ya ce fa hadha halu man lam yansuril mazlum wannan fa shine halin mutumin da bai taimaki azzalimi wanda ake zalunta ba ma al qudrati kuma yana da ikon zaluncin nasa ala nasrihi yana da iko ko ba kai fa halin zalim ya kuma halin shi azzalimin kenan kaga malam ya gina wannan magana ta sani akan idan hadisin ya inganta amma dai wannan ko da wannan hadisi bai inganta ba akwai hadisi ingantacce da zamu karanta shi insha Allah ta'ala yanzu da ke bayani akan wannan din da inda kaga ana zalunci zaka iya hanawa dole ne sai ka tsaya ka hana eh idan ka wuce baka iya hanawa ba kuma ka san zaka iya hanawa to kai laifi kai ma zamu ji hadisin insha Allah ta'ala malai to qad sabata fi sahihaini an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga annabi tsira da aminci sa'ar tabbata a gare shi annahu qala annabi tsira da aminci sa'ar tabbata a gare shi ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluman wannan hadisi a kowa ya san shi ko annabi tsira da aminci sa'ar tabbata a gare shi ya ce ka taimaki dan uwanka zaliman wanda yake azzalimi mai zalunci aw mazluman ko wanda ake zalunta duka taimake su idan kaga mutum yana kan zalunci ka taimake shi idan kaga mutum yana kan zaluntar sa ake yi shi ma ka taimake shi faqala ya rasulullah sai sabai suka ce ya manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an suruhu idza kana mazluman zan taimake shi idan ya kasance shi ake zalunta zan iya hana wanda yake zaluntar sa zalunci na karba masa haƙinsa wannan na san zan iya yinsa fa kaifa an suruhu ko an so an suruhu idza kana zaliman amma ya za a na iya taimakansa lokacin da shi ne azzalimin wani irin taimako zan masa kala sai annabi tsira da aminci sai ara tabbata a gare shi ce tamna'uhu min adh-dhulmi fa innaka nasarahu ka hana shi yayi wannan zalunci idan kai masa haka ka taimake shi mutum ne zai zalunci mutane idan ya zalunci mutane wannan zaluncin nauyin sa yana kansa ko ranar tashin alkiyama sai ya biya da ladan sa za dauka kamar yadda muka ta karantawa a baya to amma yanzu ka zo ka hana shi fa wannan zaluncin da zai ya dauki wancan nauyin kayan laifin da zai dauka yanzu ya dauke su bai ɗauke su ka taimake shi to shi zalimi azzalimi shine ka hana shi zalunci ka taimake shi shi kuma wanda ake zalunta ka karɓo masa haƙƙinsa shine taimakon da za ka yi masa wannan hadisi kamar yadda malai faɗa imamu bukhari ya fitar da shi hakanan imamu muslim shi ma ya fitar da shi imamu ahmad imamu tirmizi daga hadisin jabir bin abdullahi al-ansari da kuma anas dan malik Allah ya kara musu yarda malice mimma hukiya qala ba'dul arifina daga cikin abin da ake hikaitowa na hikaya na labarai wani daga cikin masana Allah sune al'arifina ai ibara ce da ake amfani da ita wajen masana Allah a da ta ce masu wani ai arifi ne ai masanin Allah kenan wani daga cikin masana Allah ya ce ra'aitu fil manami rajulan yace na ga wani mutum a cikin bacci a mafarki mimma ya zalama daga cikin wanda yake wa azzaliman shugabanni ko azzalimai hidima wal makasina da wanda suke tattara haraji al makas shine wanda yake zuwa karbo haraji na zalunci ba'a da mauti ya ce bayan ya mutu ya gan shi bi muddatin da wani lokaci bayan ya mutu da wani lokaci da ya shuɗe sai ya gan shi a mafarkin fi halatin qabihatin a cikin wani hali mummuna abin ba kyau faƙultu lahu wannan arifi ya ce sai na ce da shi a cikin mafarkin nawa ma haluka ya halinka yake ƙala sharri nake ciki babu kyau kwata-kwata faƙultu ya ce sai na ce ila aina sirta yanzu kuma ina kai kenan daga nan kuma ina za ka yi ina za a yi da kai kala sai ce ila azabillahi ai daga nan ba inda zan zame kuma sai sai azabar Allah madaukakin sarki ma'ana za a kai shi zuwa ga azabar Allah Allah kiyaye qultu wannan arif yace sai na ce da shi fa ma halu zalama indahu to ya ka fahimci halin azzalimai a wajen Allah madaukakin sarki waɗanda suka yi zalunci a duniya suka koma wajen Allah madaukakin sarki halin su yake qala sai ce sharru halin yace ai sharri ne halin da suke ciki amma sami'ta qaulallahi azza wa jalla ce shin baka ji fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa ba wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibuna shin baka ji abinda Allah yake faɗa ba da sanna azzalimai za su san ayya munqalabin wacce makoma yanqalibuna za su koma zuwa gare ta wacce irin makoma ce Allah ya musu tanadi idan sun tashi za a komar da su zuwa gare ta ita ce wutar jahannama wa mimma hukiya qala ba'dhum haka nan daga cikin abin da akan hikaito na labarai qala ba'dhum wani sashi daga cikin su yake cewa ra'aitu ra'aitu rajulan maqtu'il yadi min al-katifi yace naga wani mutum wanda hannunsa ya yanke tun daga kafada ba wai daga nan ba ko daga nan a tun daga kafada hannunsa ya yanke yace na gan shi wa huwa yunadi yana tafiya yana yayi kuwa yana cewa marra'ani duk wanda ya ganni da halin da nake ciki ba da hannu yace to fala yuzlimanna ahadan kada ya sake zalunci wani ma'ana ka shaidi yake shi ya gani yayi zaluncin ya ga abin da zaluncin ya jawo masa to shine yana tafiya yana cewa kada wanda ya sake zalunci wani kowa ya kalle ni dan mai so dan mai son ya ga karshen zalunci ya kalle ni kada wanda ya zalunci fataqaddamtu ilaihi sai wannan sai wannan bawan Allah ya je zuwa ga wannan meye kure yace bawan Allah yace sai na gabata zuwa gare shi ba qultu lahu sai nace da shi ya akhi ya kai dan uwana ma qissatuka me labarinka wannan abin da kake faɗa dai ruwa baya tsami banza dole akwai wani abu me kake so ka ba mutane labari me ya faru da kai kala to ga labarin ne zai bashi yace ya akhi ya kai dan uwana qissatun ajibatu yace ai labari ne mai ban mamaki saurara ka ji mu bar mu saurara mu ji gaba daya wa zalika yace inni kuntu min awani zalamati yace ni da ka ganni ina ɗaya daga cikin masu taimakawa azzalimai eh ina ɗaya daga cikin waɗanda nake taimakawa shugabanni azzalimai saboda ka saboda kusancin sa da shugabanni da shugaba shi ma zai iya zaluntar wani amma wata rana sai na ga wani mai farauta kifi mai su wa qadis wa qadis da samakatan ya yi fatsar wani kifi ya fito da shi kabiratan mai girma ƙato ya ce fa'ajabat ni sai wannan kifin ya ƙayatar da ni ya burge na ga ina so in ji wannan shi mai hannu ɗayan da da yake taimakawa a zalimai faji itu ilai ya ce kawai sai na tafi wajen mai su ɗin nan fa qultu sai na ce da shi atini hadhihi samakata ba ni wannan kifin sai mi komin shi fa qala sai shi wannan mai su ya ce masa la uqikaha ana akhidhun bi thamaniha qutan li iyali yace ba zan baka shi ba yace zan ba da shi ne a bana abin da zan je in bawa iyali na su ci abinci eh in ka ga na baka ma'ana ka bani kuɗi kenan ka siya mai ciniki ka bani kuɗi in je in ci da iyali na yace amma kawai ka ce in baka ba zan baka ba yace fa darabtuhu ce kawai sai ya sa masa duka saboda na kusa da shugaba ne bai sai musu da shi ba kawai sai ya fara dukansa ai sai na dake shi wa akhadtuha minhu qaharan wa madaitu biha sai na karbi wannan kifin ta karfin tsiya shine qaharan wa madaitu biha na cigaba da tafiya ta na zarce da shi na bar shi a nan gefe qala sai yace bainama an amshi biha hamilaha hamiluha lokacin da nake tafiya ina dauke ina rike da wannan kifi iz abbat alayya ibahami abbatan qawiyatan ya ce kawai sai ji kifin nan ta kama masa babban ɗan yatsansa ta cije shi cizo mai tsanani cizo mai karfi kifin kawai ya rike shaka sai ya kawo masa dan yatsa ya garda masa cizo falamma ji'tu biha ila baiti yace lokacin da nazo da wannan kifin zuwa ga gidana wa alqaituha min yadi lokacin da na jefar da shi daga hannuna darabat ala ala ibhami kawai sai wannan dan yatsan nawa ya fare min ciyo da zugi wa alamatni alaman shadidan kawai ya fare min ciyo ciyo mai tsanani hatta lam alam min shiddatil waja'i wal alam yace har na kasa yin bacci a wannan dare saboda tsananin zugi da ciwo wa waramat yadi hannuna kuma sai ta kumbura wannan ɗan yatsar guda ɗaya da aka ciza sai ta kumbura ta tashi da safe falamma asbahatu ataitu tabiba lokacin da na wayi gare ce sai na tafi wajen likita saboda hannu ya takura masa ba zai iya jurewa ba wa shakautu lahul alama na kai masa kuka na zafi da ciwo da yake min faƙala sai wannan likita ya ce da ni hazihi bada'ul akilati a ƙata'uha ya ce ai wannan farin ciwon kansa ne shi ne al'akilati ciwon da yake cin jiki yake cin jiki ba shi ne kansa ba ya ce to wannan farin ciwon kansa ne ya ce wannan ɗan yatsa zan yanke shi ne shi ne a ƙata'uha lallai sai dai a yanke wannan ɗan yatsa zan yanke shi wa illa taqta'u yadaka yace in ko baka yadda an yanke shi bai ce to hannun duka sai ta cinye maka shi duk sai ta yanke maka shi gaba daya fa quti'at ibhami sai ya zai sai yadda sai aka yanke masa iya babban dan yatsan kawai sai aka yanke shi yanzu kun ga zamto mai dan yatsa guda tara kenan maimakon goma thumma darabat ala yadi sannan sai wannan hannun nasa kuma ya ci gaba da ciwo bayan fa an yanke wannan din sai ciwo kuma ya dawo sabo sai ya ci gaba da ciwo yace falam atiqin nauma wala alqarara min shiddati alalami wannan daren shi ma ban iya yin bacci ba ban iya tabbata a waje guda ba shine alqarara mutum ya tabbata a waje guda yayin nan yayin nan wanda da ya taba yin ciwo mai zugi ya san yadda yake yi musamman dan karkare wanda ya taba yin karkare ko ciwon hakori da da dare yake ji eh ko irin ciwon kunne za ku ga ciwuka ne da ba sa barin mutum ya bacci kuma ka zauna a waje guda ba za ka iya ba sai ga mata ya ta dawa fi safa da mara tsakanin bangon gidansa da ƙarshe ya ta zo yana dawa a raɗaɗi kenan da azaba ya ce to shi ma haka ne bai iya tabbata ba saboda tsananin zafin ciwo faƙila li sai aka ƙara ce min shi likitan ya ƙara ce min aqta'u kaffaka ya ce zan yanke kuma yanzu tafin hannunka gaba ɗaya yanzu nan za a yanke shine alkaffu ya ce aqta'u kaffaka zan yanke tafin hannunka da an yanke wannan yanzu kuma ya kama sauran kuma sai an yanke nan wajen faƙuƙi'atuhu nan ma babu yadda zai ya bada tafin hannunsa aka yanke wanta sharal alamu ila sa'idi tsantsiye daga nan zuwa nan zuwa nan ɗinsa tsintsiyar hannunsa kenan wa alamani alaman shadidan shi yawai ci gaba da zugi da raɗaɗi raɗaɗi mai tsanani faƙilali a walam a tsiƙi ƙarara nan ma ban iya tabbata a waje guda ba waje altu astaghisu min shiddatil alam yace sai na rinka neman agaji da tanyo saboda tsananin ciwo faqila li nan ma wannan likita ya ƙara cewa da ni aqta'uha ila al mirfaqi yanzu kuma za a yanke ta zuwa mirfaq nan kenan inda ake wankewa idan zai alula idan mutum ya wanko hannunsa in zai alula zuwa ne yake tsayawa ko shine al mirfaq yace to yanzu kuma zuwa nan za a yanke kaga abu tafiya yake ƙara yi kenan faƙuɗi nan ma ya bada dama aka yanke zuwa wannan wajen fantashar al'alamu ila al'abudi duk da ya ka ciwo ya ci gaba zuwa nan wajen eh zuwa nan ɗinsa wa darabat ala abudi ashaddu min al'alami al'awwal ciwon da yake min yanzu ya ce ciwon da yake masa yanzu ya fi ciwon farko da ya fara lokacin da ya tsallako ƙarshen hannunsa faƙila nan ma sai aka ce da shi likitan ya ce da shi a ya daka min katifika wa illa sariya ila jasadika kullaha faƙoƙi a ta ya ce to yanzu kuma zan yanke hannun naka ne zuwa ka faɗaka ya ce in ko ba haka ba ciwon zai tafi ne har zuwa jikinka kuma da ƙarshe za an fara yanke ɓangarorin jikinka kenan to shikenan babu yadda zai sai yadda aka yanke hannan aka yanke shi zuwa nan faƙala li ba'abun nasi to kun ji inda abin ya tsaya kenan bari ku ji yadda abin ya tsaya da wasu daga cikin mutane suka ga abin yayi yawa an yanke dan yatsa an yanke abin nan tafin hannu an yanke zuwa tsintsiyar hannu an yanke zuwa kafada abin ya sai suka ce masa ma sababu ma sababu alamuka menene sababin wannan ciwon naka yace fa zakartu qissata samaka sai na ambata musu labarin wannan kifi da ya kwace ya iya tana kenan sai ce to shi dai abin da ya sani farko kifi ya fara cizonsa hannu sakamakon kwacensa da ya a wajen wani to nan ma akwai abubuwan da aka tsallake da dama faƙalali shi wanda yake bani shawarar sai ce da ni law kunta raja'ata fi awwali ma asabaka al'alam ila sahibi samaka wastahalalta minhu wa ardaitahu lama quti'at min a'dha'ika udwan yace dama tun farko da ka fara jin ciwon a karan fari yace ka koma zuwa ga wannan da ka kawace wa kifi ka nemi yafiyarsa ka nemi ya yardan maka da wannan kifi da ka kwace masa yayi hakuri ya yardan maka yace da ko ɗaya daga cikin gabanka ba a yanke ba tun farko yace da kai masa haka sai ce masa fadhhab al'ana watlub ridahu yanzu duk inda yake kaje ka neme shi aiki ya same ka duk inda yake kaje ka nemo shi ka nemi yardarsa qabla ay yasila al'alamu ila badanika tun kafin ciwon gangara ya tafi zuwa jikinka kala sai ce falam azal atlubu fil baladi hatta wajadtuhu yace ban gushe ba ina ta yawo a cikin gari na je nan na je nan tunda ba sanin sai ba kawai zalunci ne ya ganshi yana yana su din sai ya kwace masa to amma dai Allah ya taimake shi yace sa'a sai ya same shi to da ya same shi shine ya nemi yafiyarsa wastahlaltu minhu sai mu ci gaba da littafi ya nemi yafiyarsa wa ardaituhu nayi kokarin yardar da shi yace فاذهب الآن واطلب رضاه قبل أن يصل الألم إلى بدنك قال فلم أظل أطلب في البلد حتى وجدته yace sai da na same shi ina samun sa fa waqa'tu ala rijlaihi yace kawai sai ya fada kan kafafuwarsa wa qabbiluha yana ta sumbatar kafafuwan nasa alamun neman afuwa da tuba kenan wa abki yana ta kuka wa qultu lahu yace da shi ya sayyidi ya shugabana yanzu mai kifi ya zama shugaba yace sa'altuka billahi ina haɗa ka da Allah ala afauta anni kai min afuwa game da abin da ne maka fa qala li sai ce da ni wa man anta waye kai shi ya manta shi waye kai kuma bawan Allah qultu yace sai nace da shi ana allazi akhadtu minka samakata ghasban yace ni ne wanda nazo na karban maka kifi kawai dan kwace na kwace maka kifi wa zakartu ma jara wa urituhu yadi ya ce sai na ba shi labarin abin da ya faru bayan kwatan kifin uritu ya na nuna masa hannuna fabaka shi ma kawai sai ya sa kuka hina ra'ahu ya akhi ya kai dan uwana qad ahlaltu qad ahlaltuka minha na halatta maka shi kaje ba matsala na yafe maka lima qad ra'aytuhu bika sakamakon abin da na gani a tattare da kai min hadha bala na wannan bala'i da ya afka maka fa qultu ya sayyidi sai shi dai wannan azalimi ya ƙara cewa da wannan mai kifi ya kai shugabana billahi ina haɗa ka da Allah hal kunta qad da'awta ala alayya lamma akhastuha shin kai min wata mummunar addu'a ne lokacin da na karɓi kifin da Allah akwai wata addu'a baka da kai min lokacin da na kwata kifi a wajenka qala na'am sai ce kwarai kuwa qultu ai kana karɓa cewa nayi Allahumma inna hadha taqawwa alayya bi quwwatihi ya ubangiji wannan ya mun fin ƙarfi da ƙarfin da yake da shi a kaina bi quwwati ala dha'fi saboda raunin da nake da shi ala ma razaqatani akan abin da kai ka azarta ni shi ya ubangiji zulman kawai dan zalunci fa fa'arini fa'arini ya kamata ya kasance ba fa'ara ba fa'arini qudrataka qudrataka fihi ka nuna min ikonka a kansa ya Ubangiji sai shi ne kawai abin da ya faɗa eh fa arini qudrataka fihi ya ubangiji ya ya ya rab ka nuna min girman kudirarka da ikonka akan sa shikenan fa qultu sai ya ce da shi ya sayyidi ya kai shugabana qad araka Allah qudratahu fiya ai ka gashi nan Allah ya nuna maka kudirarsa akai na gashi nan wa ana ta'ibun ila Allah azza wa jalla ni kuma daga yanzu ina baka tabbas na tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki daga zalunci amma kuntu alaihi min khidmati zalama daga ma abin da na kasance ina kansa na yi wa azzalimai hidima da taimakon su da yi musu duk abin da suke bukata wala wala utu aqifa lahum ala babi wala akun ولا أكون من أعوانهم ما دمت حيا yace wala uttu aqifu lahum ala babin bazan ƙara zuwa na tsaya a ƙofar wani azzalimi a matsayin mai musu hidima ba sai bazan ƙara wannan ba wala akunu min awanihim bazan ƙara kasancewa daga cikin mataimakan su ba ma dumtu hayyan matakar Allah ya raya ni ina raye na daina insha Allah ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya ga dama wa billahi tawfiq dace ga Allah madaukakin sarki yake Allah maɗaukan sarki mu ya samu dace sai mu dakata anan insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته